الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للشافي أهلري واللفر الإمام عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى وأن رانا الخميس ودتك عشرين دقيقة جوة الجمال الأخيرة ألف دري هدو يا ثلاثين دبقي قد يزو ديدي talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya. A karatunmu da ya gabata ka zauna nan, zauna yadda kake. A karatunmu da ya gabata mun tsaya akan gabar da malam ya ce ويأمر بالمعروف ويرضى الحب ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر muna daidai wannan gaba daga cikin abin da ya wajaba a kan baligi mai hankali shine mukallafi wajibi ne ya kiyaye dukkanin gabansa iya ikonsa kuma idan zai yi kauna ya gina ta saboda Allah wa ya bubuga lahu idan zai yi kiyayya ya gina kiyayyarsa a sabili da Allah duka mun yi bayani a kai wa yarda lahu wa yaghdaba lahu mayardarsa da mayarda ce saboda Allah fushinsa ya zama fushi ne saboda Allah. Ba daidai wannan gaba ne ya kamata mu ƙara wani abu, cewa wato wajibi ne dukkan musulmi ya zama na cewa ya fifita yardar Allah a kan yardar halittun Allah. Dole mutum ya zaɓa wa kansa yardar Allah maɗaukakin sarki sama da yardar wani wadda ba Allah ba. Ma'anar wannan magana shi ne, mutum yana ƙoƙarin neman Allah yarda da shi ne, ko da kuwa abin da zai aikata Allah yarda da shi din, ko abin da zai bari Allah yarda da shi din, abokanan halitta ba su son haka. za su yi fushi da shi, to gwamma halittu su yi fushi da kai, akan Allah ya fushi da kai. Sannan hakan nan mutum ya guji neman yardar mutane a irin halin da Allah madaukakin sarki kuma bai yarda ba. Hadisi ya tabbata ingantacce daga Nana Aisha radiyallahu anha. ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce manilta masa ridallahi bi sakhatin nasi radiyallahu anhu wa arda anhu nasa wanda ya nemi yardar Allah da kushin mutane to Allah zai yarda da shi kuma zai sa mutanen ma su yarda da shi idan ka kasance kai bukatar ka shine Allah yarda da kai baka damu ba ko ka bata wa wani ko ka daɗaɗa wa wani a kan turbarka ta neman yardar Allah kawai kayan Allah kake nema yarda da kai shi ne wanda zai maka fatahi a duniya da lahira shi yake kyauta a duniya kuma shi yake ba da lada a lahira shi yake dankewa a duniya kuma shi yake azaba a lahira babu ɗaya da yake hannun wani abokin halitta da haka kai faɗi tashinka akan neman Allah ya yarda da kai ko da kuwa mutane ba su son wannan turbar da ka kama ko da za ka ɓata da mutane akan wannan ko da ba za su ji daɗi ba makusantanka sawa'u iyaye ne ko iyalai ne ‘ya'ya ne, ko dangi ne, ko abokai ne, ko ma kowane ne, duk kusacinka da mutum, ba za ka ɓata da Ubangijinka don neman yardarsa ba. Duk wadda ka ɓata da shi kuma a hanyarka ta neman yardar Allah, to Allah ɗin zai yarda da kai, kuma ƙarshe zai wayar da kan wancan ɗin ma ya gano cewa ashe kai ne akan daidai. Sai a waye gari kana gwagwarmaya da mahaifi, kana ta kokarin nusar da shi shi bai yadda da addinin da kake yi ba shi bai yadda ba misalin kana sunna a irin da ma yanzu na gaba babu irin wannan a irin da kana sunna shi kuma irin rayuwar da ya tsinci kansa a ciki ta juya masa tunani bai gamsu da halin da kake ciki ba ba zai yiwu ka bar sunna saboda mahaifinka baya son sunna ba zai yiwu ba shi ma fata kake ya gane ya mutu a kai in ya mutu ba a kai ba roƙon Allah kake ya fi masa to don me abin da Allah ya fahimtar da kai cewa shi ne daidai za ka bar shi don wani yadda da kai wanda shi ma Allah ne ya halicce shi don haka sai aka wayi gari kana ta rarrashin babanka ka kawo tuwo ya ƙi ci ka kawo ruwa ya ƙi sha ka kawo wata ‘yar gudumawa ya ƙi karɓa, ka kawo wani ɗan mangoro ko wani lemu ya ƙi karɓa, yana fushi da kai, kai ku ba hali ka bar abin da kake. Ana nan a kwana a tashi a kwana a tashi, sai Allah madaukakin sarki ya tsaga zuciyarsa, sai ya nusar da shi cewa abin da ɗanka yake daidai ne. sai a waye gari yana cewa kamilu Allah ya maka albarka da ina ganin kai yaron banza ne sai yanzu na gane ka mutum kirki ne shine yanzu Allah ya yarda da kai har ya sa baban ka ma yarda da kai to haka in mahaifiya ne haka in mata ne haka in ƴaƴa ne haka in abokai ne haka in kowa in dai ka san wannan ita ce hanyar Allah hanyar da Allah zai yarda da kai to kama ta gadan-gadan kar ka sake ta don kar wani ya fushi da kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa manilta masariban nas bi sakhatil khaliqi sakhita anhu Allah wa askhata alaihi nas duk wanda ya nemi yaddar mutane da kushin Allah to Allah zai yi fushi da shi kuma zai sa mutanen ma su yi fushi da shi kullum kana ƙoƙarin mutane su yarda da kai za ka yi ƙarya don a yarda da kai za ka yi sata ka yi bazo-bazo da kuɗi don a yarda da kai za ka je ka yi bankama ka yi bagu saboda yarda da kai za ka zo ka kawo giba da annamimanci saboda a yarda da kai kana ta ɗebo wa kanka fushin Allah saboda wai mutane da suke tare da kai tsawabon oganka ne a wajen aiki ko matarka ce ko wani makusancinka ne ko abokinka ne ko a teburinku ne na taɗi ƙoƙarinka shi ne su yarda da kai su baka amanar kansu su dinga marmarinka su dinga sonka wannan yasa za ka je ka sato kayan mutane ka zo ka raba za ka je ka ci hanci da rashawa ka corruption ka zo ka raba saboda a yarda da kai a gamsu da kai a a ce sai wane shi ne abin da kake so ko Allah baya so kai burinka shi ne mutane su so ka su yarda da kai Azala Salama ya ce duk wanda ya nemi yardar mutane da kushin Allah, Allah zai yi kushi da shi, sannan zai sa mutanen masu yi kushi da shi. Sai ka gama bikon mutane, sai ka gama yi musu abin da suke so ɗin. Sai sun ɗauki lokaci suna yaba makan suna maka kirari suna taruwa a wajenka, ana shewa ana dariya. sai ka gama kawo annabimanci da jiba ka samu shiga ka zama sarkin fada sai kwatsam wata rana sai Allah madaukakin sarki ya haddasa sabani a tsakaninku sabanin da zai zama mafi munin sabani ai watsi da kai ai fatali da kai a zo a gane ashe kai mutumin banza ne duk abin da kai da yanzu ya watsi ya zama banza sannan in ka waiwaya wajen Allah za ka samu shi ma baya tare da kai. Rashin tarayyarsa da kai ne ma ya sa har mutanen ma suka juya maka baya. Ashe babbar mafita shine mutum ya kasance kullum bukatarsa neman yardar Allah. Ubangiji ta'ala ya da Wannan shine babban tambarin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi suka tsira da shi. Allah madaukakin sarki ya yarda da su kuma ya tabbatar da sun yarda da shi. Allah ya arzuta mu da yarda da shi mai arzuta mana yardarsa. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yayi umarni da kyakkyawa ya hana aikata mummuna. A bayan magana da muka yi akan wasu daga cikin dalilan umarni da hani a darasin wancan sati, abin da ya rage mana shine a yaushe ne ake umarni da kyakkyawa ko ake hana aikata mummuna. Umarni da kyakkyawa ana yin sa duk lokacin da rashin aikata shi ya bayyana. Idan rashin aikata shi ya bayyana, to sai a yi umarni da aikata shi. Ana aikata mummuna ana hanawa duk lokacin da ya tabbata mummuna ne a shari'a. ba kowane abu ne don bai maka ba sai zama mun kari a shari'a sai ka tabbatar da cewa wannan abin a shari'a mun kari amma idan a shari'a shari'a ba ta masa kallon munkari to ba daidai ba ne ka tashi ka tsaya tsayin daka sai an bari ta haka kaga kafin mu hana abu mu tabbatar da cewa shari'a ta an fahimta ko sannan abu na biyu kafin mu hana abu mu tabbatar da cewa wajen hanawa ba zai haifar da mummunan abin da ya fi shi muni ba kar ya zama abin da za ka hana ɗin sai ya haifar da kuma abin da ya fi shi muni to kaga anan hana mummunanka bai yi amfani ba ta'adiyai ta'adiyai shi yasa Allah ta'ala ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi kar ku zagi waɗanda suke bautar wani Allah sai su zagi Allah su kuma saboda jahilci kai a ganinka saboda tsabar munkarancinsa da fajircinsa shi ne za ka gaggaya masa maganganu kai masa kakkausan labarin shi kuma idan ya tashi ba da kai zai yi ba sai ya zagi Allah subhanallah to kaga anan kai ka je ka tsokalo abin da ya fi karfin abin da kai kake gani mummuna ne duk abin da mutum zai yi na zunubi ko na laifi kuma bai kai kuma ya zagi Allah ba to ka tabbatar da cewa wajen kawar da mummunan aiki ba zai haifi abin da ya fi shi muni ga halin da ake ciki a ƙasar nan a yanzu yana daga cikin kuskuren kawar da mummuna idan mummuna ne halin da ake ciki a tsarin ƙasar nan eh mummuna ne za mu ce irin su constitution ɗin ƙasar nan ba na musulunci ba ne kuma ya saba musulunci tsarin makarantu na gwamnati suna bukatar gyara sun saba musulunci ma'aikatu tsare-tsarensu ya saba musulunci ayyukan tsaro sun saba musulunci akwai gyare-gyare a cikinsu da yawa wannan ba musulmin da zai yi musun wannan ba wanda zai yi musun cewa ba wanda zai yi musun cewa a miƙe wa ganga don girmamawa kafirci ba musulunci a miƙe wa tuta ba musulunci ba ne sai an zaɓi lokacin da rana za ta fito daidai lokacin za a yi busar daga tuta sanda za ta faɗi lokacin za a yi busar saukewa asalin yadda mushrikai suke bauta shi ɗan ne ba mai musun wannan amma ta wace hanya za a hana haka ta wannan abin da yake faruwa ko ce ya faru ya za a kwatanta barnar haka ba za ka kwatanta masallatai nawa aka rasa masu sallah nawa aka rasa yara ba su je su gani ba nawa aka rasa mata nawa aka rasa nawa aka mayar marayu nawa aka mayar armalai nawa aka mayar kalala ba kuma ba kuma ba kowa nawa aka tagayyara jarin nawa aka halaka nawa aka tsoratas duka waɗannan abubuwan muninsu ya fi munin abin da ake ƙoƙarin a kawar to kawar da mummunan aiki a doka ta shari'a sai an tabbatar da cewa hanyar kawarwa ba za ta wato zo da abin da ya fi abin da ake gani kuma a kasa muni ba ko daga nan sai a kawa na uku ya zama na wannan mummunan aiki ya bayyana idan mummunan aikin bai bayyana ba to ba a tono shi kamar yadda muka ambata a karatunmu na wancan karo cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu lokacin da yake khalifa yake khalifa ya je ya haura wani gida wanda suke ainihin wato caca ko shan giya ko caca ko shan giya tare da hayaniya ce ya kama su suna laifi biyu suna shan giya kuma suna hayaniya su kuma suka ce sun kama shi da laifi biyu ya hauro ba izini sannan kuma ya yi tajassusi kuma Allah ya hana tajassusi to kaga wannan ya nuna cewa kamar da ubangiji ta'ala ya faɗa wala tajassusu kar ku bi diddigi har sai kun gano laifi a sai in ya bayyana munkar ya zama ya bayyana fili kamar da imamu mawardi ya yi ta'arifin munkar a hizba aiki hizba ya ce amrun bil ma'rufi idza zahara mai تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله حزب شيني umarni da kyakkyawa idan barin aikata kyakkyawan ya bayyana ko kuma hana aikata mummuna idan aikata mummunan ya bayyana sannan akwai maratib wannan abu da muka ambata shurutu taghyiril munkar sharuɗan kawar da munkar na farko ya zama munkari a shari'a na biyu ya zama ba zai haddasa munkarin da ya fi shi muni ba na uku ya zama ya bayyana sannan akwai maratibu taghayyur munkar matakan kawar da mummunan aiki kawar da mummunan aiki yana da matakai guda uku hadisi ne ambata nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga mummunan aiki a cikin ku fal yubayyin ku biyadihi ko ya kawar da shi da hannunsa fa illam yastati idan ba zai iya kawarwa da hannu ba fa bi lisani to ya kawar da shi da harshensa fa illam yastati idan ba zai iya da harshe ba fa bi qalbihi to ya kawar da shi da zuciyarsa waɗannan matakan sun bambanta daga mutum zuwa mutum kuma daga munkarin zuwa munkar ya danganta da irin awar da kake da shi akan wannan munkari da ake idan kai mai ikon kawarwa da hannu ne sai ka tsaya kana babatu to babu shakka ka zo da raunin imani ka tsallake matakin da ya kamace ka gidanka ne ka je ka gana kallon fim ana kallon fim maza da mata tsirara ana ta dakarawa ‘ya'yanka suna zaune maza da mata da matanka ana ta kallo ranka bai son wannan abu da kashi da ka gani sai ka ce uwar gida yanzu wannan abun ban ana ba yanzu ku ba za ku daina wannan abun ba haka sanin raina yana baci akan irin wannan abu sai ku lalata min tarbiyyar yara ni ba yarda da irin wannan abu ni ba zan ni ba zan dauki irin haka ko ko ko ko ko ko sai ka fice shikenan suka ci gaba da kallon su kama juya ka fice haka kana da ikon kawarwa da hannu ka tsaya kana babatu ka je ka cire wayar ka cire dvd ka cire receiver ka ɗauki kibin ka je ka ɗora a baro ka je ka sai shi in naka ne ka siyo garar mai ka ajiye in ba naka bane nata ne ka je ka siyo mata buhun fulawa sai jari me za a yi ya wuce haka a lokacin da kake da ikon sa hannu ka kawar da mummunan aiki to kar ka tsallake wannan dama ka sa hannu kawai amma a lokacin da ba ka da ikon sa hannu sa hannu ba ikon ka bane sai dai kai magana ko sai kai magana sai kai wa'azi wannan mafi yawan munkari haka ne ƙarshe in ka je sa hannun sai a biyu biyu baya wanda ya fi mai wanda ya fi munkarin mulki ko a matsinan nan duka ko kuma a ce me ya kawo ka wajen ko ba ka ba samari sun kunna dj suna rawa da yan mata ka zo za ka wuce da ka tsaya maimakon kai wa'azi sai kawai ka nufi kan kayan didi ka faffasa kaga daga nan sai majistri ana kai ka majistri ka fasa kayan kiɗa daga nan sai alkali ya ce a tafi da kai a rubuta iyalanka su ta gayyara ƴaƴanka su ta gayyara a ita cikin kana kurkuku daga nan shari'a ta kankama a koma bulala tara biya wane ne kaga ka je ka yi aikin da ka zaɓi matakin da ba naka wani a daidai wannan lokacin madadin ka je ka taɓa kayan da za a zo a ce ma ka taɓa kayan da ba naka ba ko kuma madadin ka je ka taɓa abin da za a zo a matsinan nan duka to sai ka tsaya iya kwaci ka faɗa a shi wata gilin ka gama faɗa a ce dj ta mana kiɗa rabu da shi to kai ka sauke nauyin da ya dace a wuyarka ka yi amfani da matakin da ya dace da kai mu ce kai tafiyarka ka ko kuma irin misalin da muka bayar da su irin abin da yake faruwa a ƙasar nan na gurɓatattun abubuwa a makaranti ne a wajajen aiki a waye waye wa da sauransu a ci gaba da wa'azi da karantar da mutane duk wanda ya kai wannan matakin ai sai da ya biyo ta nan in shi ya riga ya wuce ya daina zuwa nan akwai daga cikin masu zuwa nan riga su kai wannan matakin in an yi a hankali aka wa mutane tarbiyya aka gwada musu ga yadda addinin su yake ga abin da ya kamace su aka yi sa'a zuciyar ta karba Allah ya sanya shirya a zuciyar su ta abubuwan su dinga gyaruwa ina fata an fahimta to wannan shine daga cikin abin da ya zama wajibi akan wadda ba zai iya kawarwa da hannu ba ya kawar da baki to akwai wanda in ya sa bakin ma duka zai ci in ya sa bakin ma sai ya zama fitina a to yanzu lokacin irin hajjaju hudu ba kawai yake idan ka kuskura kai wata magana da bata masa ba sai ya ce je a yanka to dan me za ka yi magana za a kashe ka don haka idan har mutum ya san cewa idan ya yi magana to wannan magana za ta haifar da mummunan munkari to shi sai shi irin yadda malamai suka yi ta shiru bara a ƙasar nan aka yi shiru yi ana ta barna amma ba shiru to saboda sai ka gama baba to sai je a yanka ka to kaga magana ka ba ta yi amfani ba ta cutar don haka sai aka waye gari akwai lokacin da waje baya yi kyau yana yi baya yi na kunci waye baya yi yana yi to eh wato sai ya zama idan har maganar za ta haifar da wani mummunan munkari to sai a bar magana sai a bar kiyayyar abin a cikin zuciya shikenan yanzu duka matakai biyu na sama sun fi ƙarfinka sai mataki na uku shine ka kyamaci abun bai maka ba amma a zuciyarka ba za ka iya sa baki ba balle hannu to shi na musulma ya ce daga nan kuma ba sauran imani me ake nufi da wannan magana ba sauran imani a to abin da baka kishi a zuciyar abu zuciyarka ba me ya rage ka so shi ta haka duk munkarin da baka ƙi shi a zuciyarka ba to ka so shi ko da baka aikata shi ba to zuciyarka tana son su to na imani abu da kana kauna munkari to wannan su ne matakan kawar da munkari kuma kowa ya san matsayinsa kuma kowa ya duba munkarin da yake gani ya san irin ma'aunin da zai masa kuma ya san irin matakin da zai ɗauka a kansa gwargwadon damarsa. Allah ne ya yi umarni da kawar da munkari. Kuma saboda sauƙi irin na addini sai aka sanya kawar da munkarin gashi nan mataki-mataki. Kowa da irin matakin da ainihin wato yake daidai da shi wajen kawar da wannan munkar. Akwai munkarin da sai shugabanni za su iya kawarwa. Kai farar kula ba za ka iya kawarwa. Akwai munkarin da kai za ka iya kawarwa. ko kuma sai jama'a da su iya kawarwa mutum ɗaya ba zai iya kawarwa akwai munkarin da jama'a da mutum ɗaya ma zai iya kawar da shi ya danganta munkari a yi masa wannan dirasa sannan kafin a san irin matakin da za a ɗauka a kansa amma dai umarni da kyakkyawa da kuma har aka ta mummuna wannan wajibi ne wa yahrumu alaihim kadibu hakan nan yana haramta yanzu bayan mun lissafa wajibai yanzu mu za mu shiga haramtattu kuma dama haka musulunci yake bigi a bigi an bigi jaki sai a bigi tanki ya haɗa halal da haram ya haɗa wajibi da da da haram ta haka kamar yadda Allah ya wajabta mana wasu abubuwa haka ya haramta mana wasu abubuwa sannan kuma ya halatta mana wasu abubuwa wanda su ne kuma suka fi yawa yana haramta a gare shi alkadibu karya galibin abubuwan da musulunci ya haramta mafi yawanci musamman na ɗabi'u za ka samu cewa ko ba a musulunci ba a babin dama ne ko ba a musulunci yanzu da karya na me karya wasu suka ce karya shine al-ikhbaru bima yukhalifu al-waqi' ba da labarin abin da ya saba wa halin da ake ciki. To wannan tarifin babu zurfafawa a cikinsa, domin idan an buɗa shi, to za a samu cewa ba lallai ne duk abin da ya saba wa halin da ake ciki ya zama karya ba ba lallai ba abin da ya kamata a ce karya shine al-ikhbaru bi khilafi ma fi qalbi ba da labarin sabanin abin da yake zuciya zuciyarka abin da ta ta sani daban abin da Hassan kai ke faɗa daban wannan ya fi zama ƙarya tatacciya kai ka san ƙarya kake ke amma sabanin halin da ake ciki za a iya samun kuskure ko ba haka ba saboda ka ji dirin babur a makwabtan an jima kadan sai aka zo sai ake tambayan ka wani ko ya dawo makwabcinka sai ka ce ya dawo ya dawo na ji babakansa a shekanin matar gidan da ya zo shi da mashin irin nasa kaga nan kuskure kai ba karya ba in an ce karya kaga an faɗa maka magana magana anan ko Allah zai baka uzurin cewa kuskure kai saboda kai ka saba jin mashin din haka ne in dai ka ji wannan mashin din shine ya kai rashin dace wannan ranar ka kuskure aka sa don haka anan in dai sabanin halin da ake ciki ne ba lallai ya zama karya ba zai iya zama kuskure amma sabanin abin da yake zuciya wannan kan karya ne harshenka daban zuciyarka daban ba ƙarya ba mai ai kai ba mahaukaci ba ne ka samu da kai don haka wannan shi ake cewa ƙarya kuma ƙarya haram ne ubangiji ta'ala yake cewa ya ayu alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuma mu ne ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya gaskiya kuma ce kishiyar ƙarya an umarce mu da gaskiya an haramta mana yin ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lahu thumma wailul lahu wailul liman yuhaddithu bi hadithin liyadhhaka bihi alqawm fa yakdhibu wailul lahu thumma wailul lahu wannan sa ya shiga uku wadda zai ba da labari don mutane su yi dariya sai ya yi karya ya ce bonansa bonansa bone kuma wani narko ne na azaba a cikin wuta annabi sallama ya ce bane ya tabbata a kansa kaga da mai son a yi dariya da mai son ya ba da sha'awa da mai son a yarda da shi ko mai son ya burge ko mai son a yabe shi ko mai son izgi ko mai son sharri duka ire-iren waɗannan su ne waɗanda ƙarya take rinjaye su sau da yawa mutum don ya san mafita sai ya yi ƙarya ka dan malik da wannan ya cire tuta lokacin da bai je yakin tabuka ba da dama daga cikin mutane akwai wanda ba su je yakin tabuka ba lokacin da manzo sallama ya dawo masallaci waɗanda ba su je ba suna zuwa suna ba da uzuri musamman munafukai sai wannan ya zo ya ce ciwon kai yake ji a wannan rana wannan ya zo ya ce matar shi cikin naƙuda wannan ya zo ya ce a ranar kaza kaza kowa yana ba da uzuri manzo sallama yana sai ya ce shi kenan yana murmushin sai na gaisawa da mutane in wannan ya zo sai ya yi ba da uzuri sai ce shi kenan kuma mafi yawa ƙarya ne kam dan malik ya ce ni ma fa Allah ya bani zazzakan zance in na so na fudda kaina da ƙarya zan iya fudda kaina da ƙarya amma na ga mai amfanin ne wa manzan Allah su salama ƙarya shin wata rana Allah ba zai fallashe ni ba da shiga cikin masifa da tafi duk wacce nake tsammani ya ce don haka tare da cewa Allah ya bani iya zance da iya kwana ya ce amma ban fasa gaya manzan Allah salama gaskiya ta ba ni babu wata rana ma da na fi samun wadata na fi jin ƙarfin jiki na fi samun dama irin ranar da ya tafi yakin tuhuka amma dai kawai an san matsala ba je ba ban shi ne gaskiyar zance ba manzon sallama ya ɓata rai ya fushi daga nan ya ɗaure fuska ya kuma daina kallonsa ya daina ma kallon yadda yake tun yana ganin abin mai sauki ne idan ya zo masallaci sun yi sallama bai sai ya ce ban sani ba manzon sallama ya ko ya amsa ko bai amsa ba ban sani ba kun ga wannan tarbiyya ce ladabi ne ba zai ce in ne sallama ba ya amsa mun ba sai ce ban sani ba ya amsa ko bai amsa ba sai ya zauna a daidai yadda manzon sallama yake kallo sai mun suna sai ɗauke kansu daga wajen tun suna yi tsakaninsu har ya zo manzo sallama ya shelanta fushin wa sauran mummune gaba ɗaya ya hana kowa yi masa magana duk wani musulmi kuma ko da ɗan uwansa ya ce ɗan baffana da nake ji da shi na je na haura gonar shi yana aiki a gona na yi masa sallama ina ce za mu yi gida ni da shi na same shi a jeji ya ce wallahi bai kula da ba na buga na buga bai kula da ba to ko rabba bai sayar masa sai da ya kwana arba'in a wannan halin da shi da wasu guda biyu wadda su ma suka ba da irin wannan gaskiyar aka wayi gari bayan sun yi kwana arba'in aka turo ɗan sako kowa ya rabu da matarsa kowa matarsa ta koma gida sai da matan suka yi kwana goma nan ma a gida kwana hamsin kenan sannan ran da Allah ta'ala ya ga dama ya saukar da ayoyi ya yafe wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafe wa wanda suka yi kaura daga makka ya yafe wa wanda suka karɓi baki daga nan mutanen madina sannan ya yafe wa mutanen nan guda uku wanda aka yi musu fushi tsawon kwana hamsin Allah ya ce duk an yafe su bayan nan sai Allah ta'ala ya kira mu ne gaba ɗaya ya ce duk ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya wannan ya nuna kenan abin da hausawa suke faɗa ƙarya kure take ba ta ‘ya'ya za ka bushe kana yin ƙarya kana samun mafita kana yin ƙarya kana samun mafita kana yin ƙarya kana samun mafita sai daga ƙarshe ce maka ɗaurin minti za ka dinga yin gaskiya ana gudunka kana gaskiya ana gudunka kana gaskiya ana tsoronka ana fargabarka sai a wayi gari ba wani amintacce a cikin mutane sai kai lokacin da shugaban ƙasar nan yake yake gaskiyarsa a da can lokacin da ya yi ba a san darajar ta ba lokacin ba san darajar ta ba bakin jini ya ce abun nunawa ya zama ba kauye ya zama a cikin mutane da lokacin da ya wuce Grenadine da ya rike jihohin Maiduguri labarin tarihi yana nunawa cewa yana gwamna ya tura ya cika fom na neman bashi a banki manajan bankin ya ga sunansa marar da aka so za a tattara forms a fitar da bashi ana layi ne ashe yana cikin layi ya zaro fom ya ce to har wannan fom ɗin gwamna ne yanzu kenan gwamna yana nan yana layi aka ce to duk da yake da bom a nan wuri yana layi wani manaja yasa aka je aka duba aka ga cewa lallai gwamna yana layi yace duk Allah gwamna ya shigo aka kira gwamna yace ai jahannan ta kace ai komai nan naka ne ba ka faɗa ba ko me kake bukata a dauka a kai maka me ma abun bashi wanda komai naka ne ranka ya dade yace a'a wannan matsala ta ce ta wata taso kuma ba ni da shi irin yadda kowa yake nema haka nema na zo nema a bani in ya so idan nawa albashin ya shiga a cire aka tuka akan bashi ya ce sai bashi sai an bashi sai an ya ci kafam sai an bashi sannan aka dawo maganar layi ya ce yana kan layinsa ce yana kan layinsa wannan labarin shi manajan bankin shi ne yake ba da wannan labarin daga baya ya rubuta a jarida ya ce ga alakarsa da shi kuma daga wannan lokacin ya tuba daga dukkan abin da yake zama mutumin kirki to amma lokacin da yake irin wannan abubuwan ba a ganin darajar abin da yake ana ganin kawai mutum ne wanda bai san ciwon kansa ba mutum ne wanda bai san daɗin rayuwa ba to haka ne duk sanda kake gaskiya ba za a ga muhimmancin abu da kake sai wata rana sai a waye gari Allah ta'ala da kansa sai ya nuno ka ya ce kai ne Mazar Salama ya ce masifa ta gama karewa mutane sharri ya gama zama sharri a zamani a dinga cewa mai amana sai kuje anguwa kaza ko kuje gari kaza yana daga alamomin tashin alkiyama me ba a ce kowa ma zai iya yadda a ce kai wannan abun sai dai wani me gaskiya kuke so to sai dai wane to alamun tashin alkiyama ce to amma a lokacin da kake yin ta ba za ka ga alfanun ta a lokacin sai daga baya ne za ka ga alfanun sai daga baya ne za ka ga muhimmancin ta to almuhim duk wanda kuma ya riki ƙarya ba zai gushe ba har sai Allah ta'ala ya tallata shi shi ma daga ƙarshe sai waye gari marar mutunci marar kima marar daraja yau ku duba waɗansu wajen da aka ɗauke su aka tallata su a ƙasar nan aka nuna su a hoto aka nuna su a duniya ba iya ƙasar nan ba duk duniya ta gansu a hoto aka ɗaura musu hankok aka ɗaura musu hankok aka tallata su wa jama'a bayan da mutuncinsu to me yasa a bayan yayi mutunci a bayan yayi daraja yayi kima an dinga zuwa wajensa ana karban kuɗi an dinga durƙusawa ana gaishe shi ya dinga gayyatar manyan malamai ana masa addu'a zai zauna a katafa ya kujera mutane masu mutunci su zauna a ƙasa sai aka waye gari ya zo da amfa an nuna shi wa duniya an sa a jarida an sa a cibi an sa a facebook an sa a whatsapp an sa a kaza an garka mai an kulle mai amfanin karya ba su da amfani akibar ta karshen ta muni yake hadisi ya tabbata yi ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya tana jagorantar mutum zuwa ga aikin kwarai mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana ƙoƙarin kwatanta gaskiya har sai an rubuta shi a wajen Allah a cikin masu gaskiya ya ce ƙarya tana kaiwa zuwa ga fajirci mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙoƙarin ya yi ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cikin makaryata. babbar alamar an rubuta ka a wajen Allah cikin masu gaskiya shine Allah ya nuna ka a tsakanin halittu cewa kai ne gaskiya babbar alamar an rubuta ka a wajen Allah makaryaci shine Allah ya tallata ka a cikin halittu cewa kai makaryaci da haka mutane su nisanci ƙarya su riƙi gaskiya ubangiji ta Allah ya rubuta mu da gaskiya tana da wahala tabbas tana da wahala gaskiya tana da wahala sau da yawa mutum ya fi son yin ƙarya kuma mu ma ba mu da kirki idan an gaya maka gaskiya ba zauna ba za a zauna lafiya da kai sai a dinga cutanka ana ma ƙarya a zauna lafiya ran da aka gaya maka gaskiya maimakon wanda ya gaya maka gaskiya ko ka masa horo daga baya kai masa irin yadda Allah ya yi wa waɗannan mutabayin Allah sai ya zo ya nuna musu abin da suka yi lallai wannan abu ne mai daraja mai kimar gaskiya me zai hana idan yaronka ne kai ubangidansa gidansa ko in matarka ce ko in ɗanka ne ko in kaninka ne ko abokinka ne ko karkashinka yake a ma'aikata ya yi ƙarya ka same shi da ƙarya kai masa horo kai masa ba daidai ba ya yi gaskiya ko ya yi maka gaskiya ya bayyana ma gaskiyarsa ka fahimci cewa lallai gaskiya ya gaya maka amma abin da ya yi ba daidai ba ne sai kai masa horo akan abin da ya yi daga baya ka bayyana masa muhimmancin gaskiyarsa kana da ikon kai masa wani taimako kai ne mai sa hannu kamar promotion kira shi ka ce to yanzu ka cancanci promotion amma kuna da yawa amma sakamakon gaskiyarka da kamun kwanaki kana daga cikin waɗanda na rinjayar saboda wannan gaskiyar taka sai ji farin ciki sai ɗauka cewa gaskiyar nan da ya ashe bata cuce shi ba ta masa amfani amma mu ba mu da kirki me rashin kirkin mu shine duk sanda mutum ya ma gaskiya to ya kumbata ba kuma ranar da zaka fito ka nuna masa yabansa akan wannan gaskiyar da ya maka dan me za a mana gaskiya dole a ji mana nuku nuku amma mu bai gaskiya muhimmanci mana duk wanda ya gaskiya mu yabe shi mana mu nuna masa yayi abu mai kyau mana ko da bayan horo ne wannan zai taimaka mutane su so gaskiya mu ma yana da kyau mu gyara ki amma manzo Allah sallama ya halatta karya a wuri uku amma nan ƙarya da ake nufi kun san ƙarya kala-kala ce gaskiya akwai ƙarya ta gaske akwai ta ɗan dama-dama Manzo Salama yana cewa inna min at-tawriyati lamanduhatun an 'anil kadhibi akwai wani abu da ake cewa tauriya tauriyan nan wato wata wata kalma ce da za a faɗa mai harshen damo mai jinka sai ya tsinkaye ta da wata ma'ana kai mai faɗa sai ka tsinkaye ta da wata kana nufinta da wata ma'ana to idan mutum ya samu damar ya jefa irin wannan kalmar to ya jefa ta ya fi karya shi ne mazo salama ya ce tauriya wata kafa ce wata fuga ce da mutum zai samu mafita akan ya yi karya mutum ya halatta ya yi wa matarsa bana ya mata lauje ya mata dungu ya halatta mata ma ta yi wa mijinta yi mana saboda zaman lafiya amma ba kullum ba dan mace in ta gane kai makaryaci ne to wallahi mutuncinka in ya zube warwas ba za ka iya ɗebe shi a wajen mace ba sau ɗaya mutuncin ka ya zube a wajen matarka ba za ka sake iya ɗebe shi ba za ka kwashi ba ya zube da haka ka yi ƙoƙari duk yadda za a yi kar ta kama ka da karyar in ku ba ka so ta kama ka dokar ka ɗauke ta hali da ɗabi'a ka zama gaskiyarka ta fi yawa ran da aka ɗan sanyar matsala ba daidai wannan lokaci to ba laifi dan ka ɗan gindaya ta saboda a zauna lafiya ko ba haka ba shi ne ba laifi dan ka gindaya ta to kai ne ka ɗan zagaya ka je ka ka je ka ga wacce za ka aura shari'a ta ce ka je ka gani daga masallaci sallar isha kuka yi magana da babanta cewa lokacin ta dawo daga makaranta tana gida kuka je da babanta aka je gida kira ta aka zo a gidan aka kawo ma ruwa ka sha aka dan gaisa aka yi waye shikenan ta shiga ita kuma tana ta ma kwalmi na ta kan mata da kwalmi ko ba haka ba tana ta fulashin tana kwalmi dan ka dawo a dawowa ce baka saba in ka tafi an yi sallar isha kake dawowa amma yau kam sai ka ce ai wani aboki na ne mun daɗe ba mu haɗu ba ko ba haka ba nan ka gama shirya mata zance ka ce san da dawowa eh tana marmari ta kawo ma ruwan sha ta kawo ma abinci ta kawo ba ka da matsala da ita ko kaɗan to ba an rufe ba inda ka san daga ina kake kaga ranar ba za a yi kwanan karo ba to amma kar gobe ma ka je ka dawo ka ce mata yau kuma wani aboki na ne shi ma kin ga shi ma classmate ɗina ne kaza wallahi in kai uku hudu to daga nan za ta fara shi jale da daga kuma sai Allah ya tona maka asiri sai wata sai wata jatuma ta zo ta ta fallashe ka a gidan ita ce to dama yake ce mun kaza ne to daga nan ka san maza ya halatta mata mata wa mijinta ya ana sa ka ka ji zabuwa a miya sai ta saka yaro yana ɗanɗanawa ya ce yaya ka fi zabuwa kuma a miya sai ta ce ka fi zabuwa kuma ban da ka fi zabuwa ka a miyar gidan nan wanda ka za ku ka sai dai in Mr. Chief din da ka kawo lallai zai yi wuya yawa zai yi wuya yawa eh don biyar na saba sawa yau din kuma da na ga miyar ruwan ya dan yawa na sa bakwai to ba shi kenan ba zauna lafiya ke ku sai ki je ki ɗebe kawo zabuwa ki je ki jefa kar a sake sawa kuma tunda ya gano yanzu kuma an san mafita to ya halatta mutum ya jindaya ƙarya don ya sasanta tsakanin mutum biyu wani na samu wani mun tattauna da shi game da abin da ya haɗa amma lallai ya yi nadama bai ji daɗi ba amma ya ce in baka haƙuri ka yafe shi don Allah ya wuce ya ce ko yanzu ma Allah ya haɗa ko in Allah ya daba wata matsala za ku ci gaba da mu'amala amma dai shi kai yake ji kai masa abuwa ka yafe ce a ba komai dama shi ne ba ya ɗauke kai shi ne dama ya ɗauke kai amma dai ba wani abu sai ya je samu wancan ma ya ce daga wajen wani nake kaji kaji kaji ya ce a baka hakuri dan ka san mutane da girman kai irin wannan hakurin da za a ba ba za ka iya bayarwa ba sai wani na uku ya shigo ya ji ya yi ƙarya ya ce ka ce abu a yi hakuri kuma ka san mutanenmu da ji da da isa dan an ce ya yi hakuri shi kenan sai ya ji cewa to yanzu an biyo shi ya ce ka yi hakuri ka yafe masa kuskure ne kuma ya ɗauki kuskurensa yanzu da kun haɗu ma ya ce ko ya shauka haɗu ma yanzu ba wata matsala to sai kaga in sun haɗu kowa yana tsammanin ka aiko kowa yana tsammanin cewa ya aika dan uwansa sako alhalin wani ne kawai ya kinsa a tsakanin su to sai kaga ya haifar da alkhairi irin wannan ana son sannan sai haka a yaƙi ya halatta a yaƙi da ɗan jin dayata mun sha'anin yaƙi sai a hankali shi yasa lokacin da manzo Allah sallama shi da sayyidina Abubakar a wani yaƙi sun fito da daddare suna suna yawon kewaye jeji da sanin halin da ake ciki sai kwasan sai ga wani mutum kicikus sai aka haɗu kufa suka ce kai ba daga ina kuke kafin sai na abubakar ya magana sai manzo salma sai wuf sai ya magana ya ce daga ruwa sai shi oh to ni kuma daga kaza na taho kaza kaza kaza kaza sai suka gane cewa baya daga cikin waɗanda abokan faɗa ne da haka kawai ya yi tafiyarsa su kuma suka ci gaba da sha'anarsu yace sai na sai na Abubakar ce ka san me yasa an ce saboda daga ruwa muke shi mutumin yayi tsammanin wani ruwa can baya rafi yayi tsammanin mutanen kusa da wannan ruwan ne shi kuma sallama ne nufin daga ruwan haihuwa to kaga shi ba ƙarya yayi abin nan ba yawwa ba zallan fiyo ƙarya bane wannan tauriya ce ba za a lissafa ta cewa ƙarya ba to amma dai yaƙi ɗan yaudara ne dole sai ana gindaya ta jiba jiba to in ba haka ba baya halatta mutum mai karya wal ghibatu da giba haramun ne musulmi mukallafi da giba giba shine mai dawo sana ta masa cin nama hadisi ya fassara giba yace zikru ka akhaka bima yakrahu ka ambaci dan uwanka da abin da zai ki in ya ji ba zai so ba to kaga wannan ya sha bamban da irin fahimtar da wasu suka yi wa giba wasu sun yi tsammanin giba ita ce ka ambaci mutum a bayan gidansa haka wasu suka yi tsammanin giba ba haka ake nufi da giba eh tabbas ambatansa a bayan idonsa yana daga ma'anar giba amma ba shi ne giba giba shi ne ka ambace shi a bayan idonsa da abin da zai ji idan ya ji ba zai masa daɗi ba shi ake to giba amma wani sai ce to wannan ba cin nama bane dan ko a gabansa zan iya faɗa kai tsageri ne kenan in a gabansa ne zaka iya faɗa ya zama zagi kenan duk bakar magana da zaka gaya wa mutum akan idonsa shine ka zage shi ba sai uwaka ko ubanka ko mace ce ɗaya ubarta ba sai shine zagi ba kawai ka gaya wa mutum bakar magana ya ji haushi zagi sunansa zagi uwa uba kan ai a Hausa ne yanzu larabawa balarabe ya gama zajinka ya ce ma kan kuma kan wai kare kuma wai jaki ko ta'alu wa zika ummak eh zo wai zo nuna maka uwarka a ga shi shi ne zaje a wajen su da naiwa wani haka in baza masa hannaye biyar ya tsun biyar na ce ma haza ya ce hamsa ya shahada ka gani shi shi a wajensa biyar ne biyar kenan ce wannan biyar ne sai mai kuma haka bai sani ba ni ma ko ba zagin sa ne ba kawai in jarraba basirar su ce yawa almuhim duk abin da za ka gaya wa mutum ya bakanta masa akan fiskarsa wani shi ake cewa zaki ka gaya masa a bayan fiskarsa bayan gidansa shi ake cewa giba suka ce ya ma'aikin Allah yaya kake gani idan abin da ka faɗa akan mutum ɗin dama halinsa ne ko na hali ko na halitta ka ce ai wani kwaɗayayye ai wani ɗan kuli ne ai wani ya cika yawan fushi ai wani ba shi da fara'a wani marowaci ne wani kaza ne kuma sai ka samu dama marowaci ko mai yawan fushi ne ko kuma halittarsa ka ce wani ana ai gajere ne ce wani ai tsila ne ai wani kaza ne ka wannan kwakwai wani baki sai ka taɓa shi da halittarsa ko da halinsa kuma sai ya zama hakan ɗin ne sai suka ce makin Allah ya kake gani idan haka ne abin da aka faɗa sai ya ce ai idan abin da ka faɗa a kansa haka ne shi ne ka ci namansa idan ma ana magana abin da ka faɗa ɗin ba a tsammanin za ka karya ba abin da ka faɗa ɗin yin hakan ne shi ne giba. idan ku abin da ka faɗa din ma ba ma hakan ba ne to wannan fakat bakitta ai ka kirkira masa ƙarya ke kaga kenan bayan jiba ƙarya ta shigo ya zama buhutan ya zama buhutan irin yadda aka nuna na Aisha aka ce ta yi zina da safuwa alhalin ba ta yi ba kuma a bayan gidanta aka faɗa kaga ya zama jiba kuma ya zama ƙarya in ka haɗa zai baka buhutan Kisa Allah ya ce masa buhutanun azim ƙarya babban ƙarya da aka taɓa yi a bayan ƙasa irin wannan ƙarya ba muhim wannan shi ake cewa giba sai dai wasu malamai suka ce yin zancen mutum a bayan idansa a waɗansu halaye guda shida ba laifi ba ba giba ba suka ce azzammu azzammu laysa bi ghibati fi sittati muta'arrifin mutazallimin muta'arrifin wa muhaddirin wa la mudhirin iska wa wa mustaqtin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari suka ce aibatawa a bayan ido baya zama giba a hali guda shida suka ce mutazallimi wadda aka zalunta ya kai koken zaluncinsa wannan ba giba ba ne mace in ta kai kukan mijinta kan abubuwan da yake mata wajen wadda zai sasanta su ko wajen alkali ba za a ce ta tunamin mijinta ba hakan nan wa mu'arrifi wanda ya faɗa don a gane da waye ke hausawa suka ce suna da inkiya suna sai da inkiya wani ne ana ce masa sule gurgu haka in ka faɗi haka an san waye duk anguwa in ka ce sule gurgu an san waye haka sai ka ce sule gurgu to wannan gurgun da ka ce bai zama giba ba saboda sai ka faɗi haka ne sannan mai sannan a gane amma inda a ce ba ba a gaya masa haka sai ka ce wannan gurgun ka zauna ka faɗa ne don ka aibata shi to ya zama giba ya zama giba don wannan salama ya tabbata a hadisi ya zo gida na Aisha ta ce yanzu nan wata mata ta wata tazo tana tambayan ka wata gajeriya ba ta ce ke me kika ce gajeriya ba ka kika ce sai da ta kwammace bata faɗi wannan magana kaga kawai ita ba wai ta faɗa don ta aibata ta bane kamar nan ta kawai ta gaya masa kaga ba za mu yi tsammanin cewa ita wai ta ci nama ko ta don ta aibata bane ta ko dan ta zage ta bane a kawai siffar ta kawai ta faɗa sai manzo sallama sai ransa ya baci dan me za ta faɗi wannan siffa to amma idan ya riga ne ya zama sunan mutum to shikenan yanzu duniya dai ne ma abokin hannu biyu kaga saboda hannunsa da yana da tsawo ne to amma tun da ya riga da ya zama inkiyarsa manzo sallama da kansa ma ya faɗa a sadaka duniya dai ne dole dai ya yi gaskiya saboda ya zama sunansa wa mu'arrifin wa muhaddiri da kuma mai kashedi wadda yake ainihin wato ke gargadi akan wani amma fa wane ina ji ma ka kiyaye mu'amala da wani kaga mutum ne wanda yake da matsaloli ba na son mu'amalar ka da shi kaga yana shan sigari kaga in ka wuce su a daba su ta wuri kaza za ka ga suna ta bushe bushen wiwi kaga mu'amalar ka da shi ba daidai ba kaga wannan idan ta fuskar gargadi ya zo wannan ba a ce masa giba saboda ba za a zuba ido dan kar wai a yi giba a zuba wani ido shi ma jefa da dole a tare shi sannan wale motsi irin fiska na hudu wanda ya bayyana fasikancinsa duk wanda ya yaye wa kansa ijabin kunya to ba shi da hakkin giba shi da kansa ya bayyana fasikancinsa fasiki ne yana faɗa a harshe fasiki ne yana aikata a aikace kamar yadda muka yi bayanin fasiki a baya to wannan dan an ce shi fasiki ne ba giba bane shi yasa ma fasiki ba shi da haƙƙin ƙazafi wanda zai yi rawa da karuwai suna rawa suna waye suna waye eh sai aka ce sai wani ya ce haba wani mai za'i da wani wanda yake rawa da karuwai akan hanya sai ya samu labari sai kai kariyar sa wajen alƙali ya ce ya bata masa suna ya ce masa yana rawa da karuwai ba shi da wannan hanci tunda yana yi sai a ce wa wannan to kaji yana ƙara ka ka bata masa suna yana rawa da karuwai ya ce wa alƙali ito lallai na faɗa amma saboda yana yi ne ai kana da shaidu akan yana yi ina da shaidu ya je kawo shaida biyu uku hudu biyar shida bakwai maza zara ta kadata suka ce yi mana aiwa ne wani kan da musa a kansa aka kira mu aida wani kan me za a ce a kansa kai kaza duk suka ba da shaida akan yanayi sai a ce to ba ka da haƙƙin neman haƙƙin bashin suna saboda ba ka kanci ya bayyana fadancan kuma cewa ko an ci naman ka ko an bata ma suna abu walimudhirin fiskan wa mustafkin da mai neman fatawa wata mata ta je wajen manzo sallama ta ce ya ma'aikin Allah mijina Abu Sufyan marowaci ne baya bani abin da zai ishe ni da yayana shin zan iya ɗauka bai sani ba fatawa take manzo sallama ya ce khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki je ki ɗauki abin da zai ishe ki da ke da ‘ya'yanki, amma bisa kyautatawa ke ma karki wuce gona da iri. Kaga nan ta faɗi matsalar mijinta, amma bai zama giba ba. Haka mata da ta zo wajen Umar ɗan kasa, ta ce ta ce mijinta mai tsayuwar dare ne, mai azumin rana. Ya ce amma da da irin wannan miji. Nan take wani ƙwararre a wajen ya ce da Umar ɗan kasa abin da ta faɗa ba ƙara take kawo. tana nufin mijinta baya tsoron da daddare baya tsoron da rana wuni yake yin azumi kwana yana sallah ba da lokacin ta kenan yace to to ai ban gane ba a kira ta shi da sai yace to kai kai musu hukunci tunda kai kar gane gane dan haka wannan ba a ce masa giba dan ka je neman fatawa ma bayani ko kuma wanda ya je neman a masa bayani zai yi aure dangane da yarinya ko a mata bayani za ta yi aure dangane da mijin ومن طلب الإعانة في إزالة منكر kuma wanda ya nemi a taimake shi wajen kawar da munkari shi ma ba za a ce ya yi giba ba shiga Allah wane wato kullum sai dare ya yi ɗan lungun nan sai wane da wane sai su zo su shiga suna shan wuri na gan su ba su ba su biyu ba ni kuma ni kadai ba zan iya taron su ba Allah ina so da kai da makwabci na malam Kamil da malam Sadau ya Allah ku zo yau kam mu tare su to wannan bayanin da yake musu yana musu da su taya shi kawar da munkari to ba giba bane ba giba bane wannan sune halaye guda shida wadda ainihin wato aibatawa baya zama giba ko cin nama giba haramtacciya ce kamar yadda alkur'ani ya faɗa wala yaktab ba'dukum ba'da kada sashin ku ya ci nama sashi Allah ya ce ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtu ɗayan ku zai so ya ci naman dan uwansa mushi zaka so ka ci naman dan uwanka mushi ai za ku kyamace shi ma an kun ji labarin mai cin naman mutane to shine kwatankwacin kai zancen wani da abin da zai kona masa rai idan ya samu labari abin da ya fi kamata shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut in za ka yi magana ka faɗi alheri ko kai shi in ba za ka yi mutum ka faɗi alkhairi ba alkhairinsa ba to kai shi ubangiji ta Allah ya ba mu ladan abin da muka daidai kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallim al nabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نعم sharuɗan kawar da munkari ya zama munkari ne a shari'a ba zai haifar da munkarin da ya fi shi muni ba na uku ya bayyana kowa mai laifi ne wanda ya masa a bayan gidansa ya yi giba wanda ya masa a kan gidansa ya zage shi kuma da suna ce si babul musulmi fusuk yake zage musulmi fasikanci wa kitalu kufur ya kasa kuma kafirci na'am a'a a ba za a lura wannan ba zai shiga ba sai wannan ba zai shiga ba cewa tunanin mai mai umarni tunanin cewa idan ya umarni ba za a bi ba ko in ya hana ba za a hannu ba wannan kadai ba zai zama usuli na ba zai yi ba ko kuma zai da a kare dasha shi kai da lalata sha ustazu kawai ko sai aya sai a dishi wannan ba zai hana yi ba ba illa ba shi na'am Na'am. Fasikancin sai bayyana za a masa ne? Ba a masa kisasi kamar yaya. Na'am. Wanda fasikancin sai bayyana ba a masa kisasi. Ok. Ka gaskiya in na faɗi haka to saboda baka ne. Amma ba ba ga wani magana ba daidai ba ce. Shin wannan salatin ya halatta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim eh ya halatta amma bai kai salat ibrahimiyya ba yawa na'am haka amma ba yanzu maganganun kaɗan-kaɗan muke har yanzu maganganun kaɗan-kaɗan muke ba mai da yawa na'am kamar yaya ok wato an jajjefa mutane a cikin ruwa ne kuma me ya halaccin cin naman cin kifin da yake da yake na ruwa za a ji mana ina ka san ya ci ko bai ci ba za a ci ba matsala eh ai ba a san ya ci ko bai ci ba malam mace ce ta haihu bayan ta yi wanka sai ta sake ganin jini kaɗan ya fito mata sai ta daina sallah sai ya ƙara ɗaukewa ta ci gaba da sallah kuma sai ya sake dawowa malam yaya za ta yi haka za ta ci gaba da yi ma yadda ta yi in ya zo ta daina sallah in ya ɗauke ta yi wanka ta ci gaba da sallah har ya haƙura ya tafiyarsa malam ni ne ina da osmet krista in ya zo wajena sai ya yi sallama in ya zo waje sai ya yi sallama ko kuma in zai zauna sai ya yi bismillah ko hamdala to malam menene hukuncinsa tun da kafiri ne akwai waɗansu waɗanda ba musulmai ba sun lakanci zama da musulmai sosai sun lakanci zama da musulmai ko wanda na sani da ɗan gemunsa haka duk harkoki da ake zai zuwa zauna a yi da shi sosai a yi taɗin wa'azi a yi taɗin masallaci a yi waye wasu ma ustaz suke ce masa ustaz ba ruwansa za a yi abu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ba ruwansa bismillah da wani waye ko ya gyatsa ya ce alhamdulillah duk ne wani duk shegantaka sosai a to shegantaka wani tunda ba na Allah yake ba akwai irin su irin waɗannan muna musu fatan shirya kuma a kyautata mu'amala da su kuma ba laifi ba ne irin su yin suna wani hali a wasu zakka saboda duk wanda ya yi sha'awar kayanka kai kare yana son suna takalmi to zai ɗauka haka abin da ya rage shi ne a ɗan jefa kashi akan takalmin sai ya tafi da shi abin da ya kamata a yi kenan irin wannan in ya sallama ma in ya muku sallama za ku iya amsawa kawai dai shi ba shi da lada ko kuna da lada in yi bismillah ba shi da lada in yi hamdala ba shi da lada amma ba za a ce wai yayi laifi dan ya faɗa ba ba abin da zai hana ga wannan akwai wani minista nan Salaman Dalo yace sai zaka ji har Fatiha yake karantawa zai yi Fatiha ya maka inna lillahi ce wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko yace shi yana ba da musulmai hakuri ya san musulmai suna ce suna jin haushin me yasa shi ba musulmi bane to amma in yayi tunani sai ya ga to Allah ne ya ga dama yi shi haka kuma Allah yana bata mutum rai ne jama'a ana fushi da Allah su ce ba a fushi da Allah ce to ya zan yi nima ba yadda zan yi sai mu hakura mu tafa kai da muka samu kanmu so akwai irin su suna da fitinannu na eh kafirin yayi sallama mutum kafirin yayi sallama da mutum in yace maka assalam ahlul kitabi ba nasara ko ba yahudi ba sun mutu da su ba ko kirista ko ba yahudi yace ma assalamu alaikum kace wa alaikum wa alaikum assalam ai wannan yace shin ga wanda ke da mata fiye da ɗaya zai iya umartan wacce ba ɗakinta yake ba ta tashe shi a bacci ta hanyar kiransa da waya ko kuwa hakan ya saba shari'a ba ai ka san ba za mu halarta maka wannan ba tunda baka faɗi me yasa wacce da mazata ce ka ko ba haka ba a wannan ka kai tsaye ba za mu yadda mu shi da a me ya haɗa ka da waccan a don Allah ka yi wacce kai idan bacce da waya me yasa bacce ko ba haka ba yawwa na'am wata tana da to ya kamata ya faɗi uzurinsa ya ce alhalin ɗayar kaza ce idan uzurin karɓaɓɓe ne sai mu gaya za a yi amma kawai ko kai ka rubuta na mana da muka ce wani mutum to tunda tunda mala adamu ya ya karkato da wannan tambayar ba mu san daga ina ta fito ba amma da yayi karin bayani idan uzuri ne karbabbe misalin a ce yana da turaka kuma matansa biyu ɗaya tana da bacci ita ma tashi ta yake da kyar sai kuma tana da kokarin tashi kuma mai kiyamun laili ce yawanci ya santa in dai asuba ta yi kusa to tana ɗan rakawoyinta to bisa yardar wancan hakan ma ba yi bisa yardar wancan to zai iya ta dinga tashinsa a waya ɗin kamar yadda ya faɗa amma a zauna a dabdale ta wance ki amince mun cewa ko da ina kwan ɗakin ki ne wance za ta tashe ni a bacci. Malam, Malam kawo da ya ce, Malam kawo da ya ce, to me yasa ba zai sa alam ba? Kuma ka faɗakar da ni. me yasa ba zai sa alam ba ko dai da wani munafurci ne kuma za mu iya za mu iya ka gane za mu iya a halatta ɗin kuma sai ya samu wata dama wace irin dama sai ya samu damar damar communication da ita da daddare ko ba ka ba za ta iya jiran kafin asubar ma ta ce na tashi fa ka gani daga nan sai a cuci waccan eh gaskiya ne malam kawule ya yi gyara a wannan fata waccan ya sa ala in dai waya da za a bugo masa in dai za a bugo masa waya ta tashe shi Allah ya da alam ta rike malam tambayar gaba da samu shiga ba malam ina so a samu addu'a akan wani al'amari wato idan ka ajiye kuɗi a gidanmu to ba za ka same shi ba kuma ko a cikin aljihu yake to wani lokaci sai ka ga ya zama takarda wassalam ubangiji ta Allah ya yi sai a dinga ajiyewa makwabta kuma ku ke ku nemi masana rufiya masana rufiya su sama muku yadda za a yi wannan ya ce miskin yana neman addu'a kan jarabawan ne Allah ta'ala ya ba ku nasara malakin na ƙarshe ta yi saka na eh na eh haka right Mm. Ok, aure muku? Ya ce dangane da ƙarya da muka yi magana ta zuwa mace, ce to su mata sau da yawa yana daga cikin abin da yake burge su a dinka zuga su ana gwada su. Ya ce to ya halatta kamar mutum a wajen neman aure ya dinga gwada budurwar yana zuga ta ko zaurar yana koda ta tana tana ƙara ban kama amsa shi ne a'a neman aure babu alaƙa da ta kai haka duk alaƙa da muke ta neman aure da ta wuce mutum ya ga wacce yake nema alaƙa ce ta kuskure ta laifi in mutum ya san laifi yake yi ya harge nasa amma dai abin da ya kamata shine duk wanda ya ga mace yake so ta masa ta amince ya amince waliyanta suka amince kuma ya ganta ta masa to ai magana aure a daura aure ma zancen ai ta zancen wasu abubuwa har a zo ana ƙara binadanta bai taso ba in mun yi ma to kuskure muke kuma mu yadda kuskure muke amma matar ka ta gida na na so a ce haka za ka faɗa shin ya halatta matata ta gida in dinga gwada ta ƙarshe wani lokacin abin da zan dinga faɗa har ya zama cewa ba gaskiya ba ne ba sai mu ce yana daga cikin ƙaryar da aka halatta yana daga ƙaryar da aka halatta ka gwada ta ka koda ta eh ka koda ta cike kadai nake gani in ba ba na tsammani wato ba na tsammanin akwai wanda ya samu mace kuma da na samu ni wani abin mata san ƙaryar ne amma saboda mata suna son gwani wallahi ya dadace Allah ya dadace ko me ka faɗa ya dadace ce duk mata. Hazarawu ya ce matarsa cewa yake ce mata duk kasan nan ba yake ja subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik